إيران ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وما البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah ta'ala wanda a cikin ikonsa da kaddartawarsa ya nuna mun wannan dare na litinin idin lahadi shidda ga watan takwas hijirar annab muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai ci gaba da karatu a cikin littafin tauhidi na babban malamin الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يشكرك برحمه دام تاشي كيف مالك باب ما جاء في الذبح لغير الله باب wanda ya zo ya karantar da mu yanka domin wani Allah hukuncin yanka dabba da sunan wani Allah ko da manufar kusanci ga wani Allah wa qaulillahi ta'ala faɗan Allah maɗaukakin sarki kulka ce inna salati lalle sallah da nake wa nusuki da yankan dabbobi da nake na hadiya na layya da abubuwan da nake yanka wa mahayaya da kuma rayuwata wa mamaki da mutuwata gabaci ɗayan su lillahi rabbil alamin ina tafiyar da su ne ga Allah wanda yake ubangijin talibai wadda aya tana karantar da al'umma al-ikhlasu fil ibada kadaitar da Allah cikin ibada kadaita Allah yin tauhidi kenan yanka yana cikin ibada azzab kowace irin dabba ce ka yanka dan neman kusancin Allah in layyan in za ka yanka ne dan ka ci da ahalinka ka yanka da manufar ni'imar da Allah ya ma kace gode ma saboda Allah ya yi mana ni'ima na al'an'am dabbobin ni'ima dan mu yanka mu ci nama mu tatsa nono mu sha madara mu tabbatar da cewa dukkan waɗannan nau'in dabbobi na Allah ne subhanahu wa ta'ala la sharika lahu ai Allah bai da abokin tarayya har zuwa ƙarshen aya da malam bai kawo ba la sharika lahu wa bi zalika umirtu da yin haka Allah ya yi umarni kadai tashi cikin waɗannan abubuwa wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi wata al'umma in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi ta'ala faɗan Allah madaukakin sarki fa salli li rabbika ka yi sallah domin yardar ubangiji domin neman yardar ubangijinka wani har ka soke dabbobinka raƙuma su ba zamba ake mu annahar shi ne socewa ana ɗarme su ne to akwai waɗanda sun ka iya wannan socewa kai tsaye raƙumi za a hutar da shi Allah ta'ala ya ce ka yi sallah domin neman yardar ubangijinka ka je ka soke dabbobinka don neman yardar Allah عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات علي يجي النبي ياباني لا باني ولم تكلموني قداه لعن الله من ذبح لغير الله كلمة تهرقه النبي يجي الله يا لأنشي والذي ينكاد من ولي الله abu na biyu la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa abu na uku la'ana Allah man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya ba dan bid'a mushriki ko boka ko karuwa ko makashi ko mai sai da kwaya wanda ya bashi malama wanda ya bashi mafaka wanda ya bashi lungun da zai koyewa ya ci gaba da sabon Allah Allah ya la'ance muqaddisan malumai sun ce yana cikin malamin bid'a wanda yake kira zuwa ga bid'a haramun ne ka bashi taci ko na haya saboda za ka taimaka wurin yada bid'a ko ko makashi ne wanda aikinsa kisa haramun ne ka bashi malaba ko da zai ba da miliyan ko wani wata da ɗakin da zai yi haya haramun yana jawo mutum la'antar Allah ko wanda sana'ar kwaya ko wanda karuwanci ne aikin da ba a ba su haya ko wanda aikin haramun ne zalla sai da sigari zalla ne zai a cikin wannan shago kuma ka sani haramun ne ka bashi abu na hudu la'ana Allah annabi yace Allah ya la'anci man ghayyara manar al wanda yake canza iyakokin ƙasa ka san akwai gona ko ga shagon wane ga iyaka da ke rabewa tsakanin gonar wane da wane sai mutum ya zo da dare ya tura iyakar ɗan uwansa ya shiga mutum ya shigar da gonarsa cikin limit frontier na ɗan uwanka da gangan ko ga bakin shagonka sai a zo a canza mutane kowa ya san adadin inda shagon ta yake wurin sabon awo sai ka shige cikin shagon ɗan uwanka to Allah ya la'anci mai yin haka ko mai kwace wurare ma'aikatan meri su yi biyar da wuri guda aks duka kuma da sinyatir da kashi a sai da wuri guda ga mutum biyar dan shi kuje ga masu irin wannan aiki ko ni bi karshen su walla duk wanda sana'arsa sa wani kuka ne in ba ya so ba zai kare wa lafiya ba duk sana'ar da za ta sa wani musulmi ya kwanda damuwa ya yi kuka kuma ka sabunce ta ne to da wahala ka mutu da kyakkyawan karshe malam za a saida masallar kabila shi bai taba karatu ba a bashi takarda a nuna mai kashi ka kawo ƙasa ta fara buga birki sai wani ya zo cewa ya sai da ya hito takarda shi titin kwanse da ne kuma a je wurin shari'a ja'in ja a ƙarshe kai za ka yi hasara talaka duk yana cikin gai tabiru manabin arzo canza iyakoci na ƙasa haramun ne annabi ya ce duk wanda ya zalunci ɗan adam a ɓangaren ƙasa wurin awo gidaje ko gona ko da daidai da kamu ɗaya ne za a sa ƙasa tana haɗiye sa tana makure sa tana ƙuntata mai a ranar kiyama a wani riwaya annabi ci duk wanda ya zalunci haƙƙin ɗan adam to haramun alaihi ya shiga aljanna wani sahabi ya ce annabi daidai ko da da asuwaki ne asuwaki asuwaki da mutum ke asuwaki ka kwace ko ka sace ya ce na wani ce wallahi na wani kamar da ake lakwal mutum ya ɗauki duk na ɗan uwansa ya rance da Allah ya ce nashi ne biro ko alƙalam duk yana cikin su wannan hadisi mahallu shayi da mala ya kawo sa shine yanka domin wani Allah la'ana Allah man zabaha li ghayrillah ashe tsinuwa ta tabbata ga waɗanda suke sayan dabbobi suna kaiwa wurin bokaye ana yanka da su don Allah ba wai ko kanka kai ba har wanda ya saye dabbar Allah ya la'ance ka Allah ce wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallah alayhi wa innahu lafisqa haramun ku ci duk abun da ba a ambaci sunan Allah wurin yanka ba Allah ce ga ku ci ba na'am to wani zai iya tambaya ya hukuncin bokan da in zai yanka dabba limamin unguwar zai kira ya ce liman yanka yaudara ce dan saboda wai mutanen unguwa in bokan ya bada nama su ci ai liman ya yanka ko dabbar da an ka yanka da bismillah ku saurara da can an yanka da bismillah amma manufar yankan dan wani Allah ne haramun ne mutum ya ci kamar boka ka san dai boka bai yanka haka kawai bisa billah wani aljani ne ya samu in ma kowace laraba a yanka bakin buntu ka'ida ce shi aljani shaidanin bai kayyade ba yace tawa an yanke da bismillah ko ba a yanke da bismillah shi dai wannan bakin bunsurun shi ne yake bukata kaga yanzu yankan ba Allah an ka nufa ba akwai bokaye waɗanda suke sa manyan al'adai suna sallawa kowace safiyar juma'a sai mutum ya yanka rago wari ba a son bace wari launi wari kowace juma'a kuma juma'a kan a yanka ragon dole rana na kullowa ana kallon ranar a yanka ragon to wannan haramun ne in ka sani ka ci irin wannan nama kuma cinuwar Allah ta tabbata ga mai aikata haka kenan waɗanda suke mu'amala da shirka suna zurta shi ne ga wani Allah ibadar kuma ta lalace duk wanda ya haɗa Allah da wani yayi shirka to ba shi ba ibada gaba ɗai ibadar su taro shi hadisi ne sahihi kun ga cikin hamsin hadis malumai sun yi kokari ne don karantar da yara sai sun takaita hadisi ɗaya ma'ana kalima ɗaya jumla ɗaya cikin waɗannan maganganu masu albarka la'anan babu man la'ana walidai dan saboda tsoratar da yara zage zage da annabi yace Allah ya la'anci mai la'antar iyayen ba sun ce yanzu mutum bai la'antar iyayensa annabi yace shine mutum ya la'anci ya zagi uwar wani abokinsa ko da babin na wasa ne kamar yadda matasan mu yan lakwal marasa addini su mu'amalar su kawai babin duniya ne wai abokai ne ka zagi ma'aikin wani ya dawo ya zagi naka ya ƙara da inna shi ne la'anallahu man la'ana walidai Allah ya kare ba a wasa da zagi zagi jama'a kuskure yan lakwal ku dena babu wasa da zagin uwa da zagin uban ne wannan haramun وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طارق يتي من الله دخل الجنة رجل في هبة ونمتن ياشد الجنة تبت نبي رقشي ودخل النار رجل في هبة هكا ونمتن ياشد هتا فنبي رقشي أما حديث معلومة ce ضعيف yana da rauni sai dai mala ya kawo shi saboda tsoratar da mutane zub da jini ga wani Allah قالوا سنك وكيف ذلك يا رسول الله يا متون بي إسام الجنة تهني كودا متون بي جهنم تهني الكوشي قال النبي مر رجلان على قوم waɗansu mutane guda biyu sun zo wucewa sai sun ka zo dab da waɗansu mutane lam yuqanamu wanda waɗannan mutane suna da wani gumci ka'idar su la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a ba su bari kowa ya wuce gumcin nan sai ya kusantar da wani abu ga gumci yani sai ya zub da shi don tabarruki ga wannan gumci faƙalu li ahdihima sai masu gumkin sun kace ma ɗayansu ma'ana karɗe ka yi ƙoƙari ka samu wani abu wanda ka kusantar ƙala ya ce laita indi shai wa ƙarribu lahu ban da wani abu wanda zan kusantar ma gumcin ku ƙalu sun kace ƙarribu walau zubaba ko da kuje ne ka samu wani kuda sai ka manna shi ga gumkin nan ka shafa jinin kujan nan ga gumci da niyyar takarrubi ga wannan gumci sai ga abu mai sauki fa qarraba zubab sai ya aikata haka fa khallu sabilan sai sun ka ma'ana bude masa hanya sun ka sake ka sun ka ba shi damar ya tafi fa dakhala an-nar sai ya shiga wuta saboda ƙarshen rayuwarsa ya yi takarrubi ga wani gumci wa qalu lil sai sun ce ma abokin qarri ka kusantar mana fa qala yace ma kuntu ban kasance bi uqarriba li ahadin shay'an duna Allah ni ba zan kusantar da wani abu ba ga wani Allah fa darabu unqa sai sun ka buɗe wuyan sa ma'ana sun ka cire maka kai fa dakhala janna ya shiga aljanna rawahu ahmad amma Sheikh Muhammad Nasir Albani da Ibn Abi Shayba sun ce hadisi ne mai rauni bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda abubuwa kamar haka mutum musulmi na da zaɓi in ka shiga tsaka mai wuya an tilasta ka kuma imanin kana da rauni to kana iya bayyana musu abin da suke nufi ka tsare imanin ka a zuciya waɗansu sun haɗu da kai gafin duka sun sai ka yi baji ka baji annabi ko halbe ka kana da babi in imanin ka ya kai ka ce ba zan zaza ba a kashe ka kashe aljanna a kana ganin cewa ba yanzu ya kamata ka mutu ba mutane na da buƙatar kana da abubuwa da za ka yi ma addinin hidima sai kai tauriya a harshen ka za ka furta amma a zuci kana cike da damuwa to Allah bai kama ka da shi annabi muhammad alaihi salatu wasa ya ce an yafe ma al'umma ta abunda an ka tilasta su da abunda mutum ya yi kuskure da mantuwa allah bai kama su da shi shi ne ƙarshen suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا mutum ahalinsa su ne na farkon mutuwa saboda addinin Allah cikin waga al'umma Somalia ita ce matarsa an kama ta an ɗarme ta ana yi mata bulala ta kafirce ma Allah ta ce wallahi ba za ta bar wannan addini ba da annabi ya zo da su an ka kashe ta in annabi ya zo wucewa suna ɗarɗarme da yasir da ɗan shi amma da sumayya yana ce ya ala ya ce sabran inna maw'idukum aljanna ci gaba da hukuri za mu haɗu da ku cikin aljanna to amma an taɓa ɗarme shi ana dukar da ana bugun shi ya fita cikin hayyacinsa ya furta mummunan kalma ga Allah musulmai sun damu sun ce amma ya ya kafe ta amma sai Allah ya saukar da ayaci abadan ko da amma ya furta wannan wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyar shi na cike da imani kenan abin da ya sa mala ya sa hadisin saboda tsoratar da mu akan yanka domin wani Allah ya kuma ta musulmai da maza musulmai mu san cewa dukkan nau'i na dabba na Allah ne kadai babu wani aljini wanda ke da tumciya wala zakara wala kaza dukkan na Allah ne da wara da baka da menene akwai ya mai kaho hudu Allah ne ya halitta haka babu wani mu'jiza tare da shi a ce dan bunsuru mai kaho uku in an same shi in an yi kaza ba a samu kaza ƙarya ne an yi filidan a ci na ci a ci ka soya ka sulanga ka dawa ka ci da bikinsa ka kare da alhamdulillah sai Allah ya baka lada amma ka keɓance waɗansu aljannu ne suke son su samu ma'ana kusanci da waɗannan nau'uka na dabbobi sai a keɓance musu wani dabba a ce abu ja na aljani kaza ne abu hori wai wani aljani ke da suna malam alhaji malam alhaji shi in mutanen gida sun yi mu'amala da shi komi na su farare ne za a aje mai kyalle hori da takalma farare da nono in an aje mai to zai kare duk aƙila duk fami wai aljanin na nan kuma za a ta mutuwa cikin a'ila a ta mutuwa a ta mutuwa a ta mutuwa ina mai kare yanka domin wani Allah haramun shi musulmi in ya yanka da bismillah za a ci malumai sun ci kai musulmi ko da ya mance wurin yankan dabba da sai a ilayya ko suna ko kada ya mance bai ce bismillah matsayinsa na musulmi ya halatta a ci amma shi arni wanda ba ahlul kitabu ba arne ne tsantsa boka ne tsantsa ko da ya ce bismillah ma dama matsayinsa boka ne yana son yaudari mutane ce a ni limamin ma ya kashe min dan ina son mu yi mu'amala akwai boka cikin ungoyin mu wanda aka suke yaudaran mata makwaɗanta ce a liman ya kashe ya aika musu kowa ya samu ashe an yi sacrifice ne da wannan rago jinin ake bukata to duk dabba da an ka kashe da sunan wani Allah ko da manufar dan kusanci ga wani aljani haramun ne a ci wannan dabba Allah ta'ala ya gafarta muna wallahu ta'ala a'lam